أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بيار غواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na asarimul battar na ainihin wato a sheikh wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala ana shi ne darasinmu na nawa darasi na sha uku sha biyar sha uku na sha uku ne ko? muna dai a ƙarƙashin fasali na hudu inda malam yake ta mana bayani game da dalilan yaduwar sihiri da kuma bayyanar bokaye a cikin al'umma da kuma mahimmancin sanin alamomin boka to a cikin alamomin da za a gane boka malam ya gaya mana guda hudu ko biyar wanda ya ce na farko shine ka je wajen wani a matsayin mutum na mara lafiya yana neman magani ka ji wannan mai maganin yana tambayar sunanka ko sunan mahaifiyarka ko kuma ya nemi mara lafiya da ya kawo masa wani abu daga cikin abin da ya shafi jikin mamacin jikin mara lafiyar kamar ainihin wato matajin kansa ko tufafi ko kuma gutsatsarin gashi da suke makalkalewa a jikin shi ainihin abin taje kai kumkin sannan daga ciki ya nemi ka kawo wata dabba mai wata siffa ayyananniya kamar ya ce baka ko mai wake-wake ko mai kaza ko mai kaza ya yanka ta da sunan wani wanda ba Allah ba, ko kuma ma ya yanka ta ba tare da ambatan Allah ba, wani lokaci ma a ce jinin wannan dabbar shi za a shashafa wa mara lafiya a inda yake jin ainihin wato ciwo. Ko kuma a ce a yanka wannan dabbar a jefar da ita a cikin kango ko wani rusasshen gini. Duk waɗannan alamomi ne da mala ya gaya mana za ka iya gane cewa mutum boka ne in ka je wajensa, ka je yana irin waɗannan abubuwa. daga ciki akwai rubuta kalasumai wanda ainihin wato suka kunshi wasu kibiyoyi da wasu harafai waɗanda suke a yankakkun haruffa da wasu lambobi da zana wani burji-burji cikin aburaji na taurari ko kuma rubuta wani suna cikin sunayen taurari wannan ita ma alama ce da za a gane wannan da kaje wajensa boka ne na biyar kuma daga cikin alamomin gane boka shine kaje wajensa kaje yana ɗaga murya wajen karatun alkur'ani wannan an yi maka shine dan ya yaudare ka ka ɗauka ƙur'ani yake karantawa kuma da ƙur'ani zai yi magani amma sai ka ji kuma can ƙasa-ƙasa yana asirtawa yana faɗar wasu ainihin karatuttukan wayanda su kuma ba alƙur'ani ba ne ba addu'o'i ba ne ba ka san wani irin yare ba ne wani lokaci ma ka ji ya ɗan faɗi wasu kalmomi da tauri ba za ka iya tantance me ya faɗa ba a cikin wani littafi suke ba za ka iya sani ba amma dai kalmomi ne waɗanda ba a iya fahimtar me suke nufi wani lokaci kuma za ka ji surutai da surkulle irin na shirka wanda shi mara lafiya ba zai ji waɗannan ba abinda kawai ya ji ayoyin alƙur'anin da ya ji an karanta kawai su ya ji da aka sai al'amarin ya rikirkitar da shi ga dai ayoyi ya ji an karanta wata sura da ya sani ko wasu ayoyi da ya san su amma kuma gashi an hada da wasu sautuka da wasu ainihin wato karatukan da bai san ma'ana su bai san me ake nufi ba wannan duk daga cikin alamomin bokaye ne malam yana taban kada da tonan asiri yadda za a gane kar ma wani ya je rufe a rufe fata da wato kura da fatar akuya da aka ka gane cewa in ka je wajen wani ko wani naka ya je ya zo ya baka labarin ai wannan ne maganin ko wannan wanda aka je neman taimako wajen sa yayi kaza yayi kaza to malam yana gaya maka waɗannan sufofin zaka iya gane cewa wanda aka je wajen sa malami ne na Allah malami ne na sunna wanda zai bada taimako irin wanda shari'a bata hana ba ko kuma boka ne za mu tashi na shida ko qala al muallif rahimahullah yace i'ta'ul marid ma yusamma hijaban daga cikin hanyoyin gane boka shine a bawa mara lafiya wato wani abu da ake kira tsari ce wannan ai tsari ne tamimatan shirkiya wanda za a ga wani lokaci laya za a bawa mutum kuma ta shirka kila za a ga sunayen aljanu ne a ciki ko an hada da jinin wani abu ko an hada da kashin wani abu ko dai an yi wasu abubuwa na shirka a ciki yu'alliqu al-marid a ce mara lafiya ya rataya a ce zai daina jin wannan abin da yake ji ya daina jin firgicin ko ya daina kaza ko ya daina kaza ko in kansa ne ya daina ciwo da kar ya rabu da wannan layar ko da yaushe duk inda zai je kar ya rabu da ita tana jikinsa wa tahwi murabba'atin bi dakhiliha wanda inda zaka warware wannan layar za ga a cikinta an yi wani zane mai kusurwa hudu bi dakhiliha a cikin wannan zanen mai kusurwa hudu an yi wani gidan sukari haka sannan an rubuta wasu huruf wato bi dakhili ha hurufun a ciki za ga wasu harufa harufan dai da ka sani kaga jimun kaga dalun kaga wawun kaga lamun kai ba ka iya gane ba kawai hurufun ne muqatta harufa ne wanda an an wato wanda suke wato yankakku wa arqamun da wasu lambobi wani lokaci kaga an sa 19 wani lokaci kaga an sa takwas wani lokaci ga an sa hudu wani lokaci ga an sa duk wanda yake da irin wannan hatiman ya je bude zai ga irin waɗannan abubuwa wa azaim da kuma wani surkulle kaga wani abu kamar ainihin zanen kaguwa ko kuma wani abu kamar ainihin wato kayar kibi ko wani abu haka dai za ga shine azaim wato surkulle wa kalamun kuma za ga wannan layar ta kunshi wasu maganganu gairu mafhumin wa'inda ba a ba za ka iya fahimta su ba inda za ka warware layin za ga ta kunshi waɗannan abubuwan wa ya amuruhu kuma shi ainihin wato wannan bokan ya umarci mutum bil hirsi tam ala adami fakki zalikal hijab kaga ya umarce shi da cewa yayi matukar kwaɗayi wajen kiyayewa kada ya kwance wannan hijabin wato wannan layar ko wannan tsarin da aka bashi ko da yaushe in zai kwanta ya kwanta da shi duk inda za shi ya tafi da shi akwai wanda kai kake ganin sa a cikin kaya amma kan ya kai sa kan ya kai kan ya sa kayan to in kaga damarar da yake sawa a ciki ai an fahimta ko in ka duba wani in zaka duba kugon sa ga wasu abubuwa da aka tashi zuba su to haka za ga wani za ga a bar ita falmaran akwai wanda za ga sai ka rasa meye alakar wannan falmaran din da kayan da yake sawa kai ba ka iya ganewa an lazumta masa ne duk kayan da ya sa za ga ya shiga mai kyau falmaran nan ta ɓaci ko ta ɓata kuma ba zai iya canza ba ko a sa shi ya dinga yin wata shiga wadda ba zai iya kauce mata ba dole ko da yaushe ya dinga wannan shigar irin shigar da ake so kenan ba zai iya kuskura ya saba ba an gaya masa ka za a ga wani lokaci in ya tashi rigar ta ciki ta yi annakiya kuma ba a wanke ta an cika a wanke an wanke sai irin zai iya lalacewa haka da annakiyar ta zai ɗauko ya sa sannan zai gan shi da malin malin malin ya sha riga kamar da gaske kuma an sharɗanta masa wannan abin da ya rataya ko ya ɗaura kar ya kwance shi kar ya rabu da shi ko da yaushe diman wa da'iman yana tare da shi to duk wanda ka je wato aka je wajensa aka je ya ba da irin wannan to shi ma boka ne ka duba lamba ta uku a can ƙasa alhirsu ala adami fakkin hijab illatu bala yace kwadaitar da mara lafiya da za a yi ko wanda ya je wajen boka neman wata bukata kwadaitar da shi da bokan yake yi na kada ya kwance wannan tsarin da aka ce masa tsari ne ko da yaushe ka san dalilin sai ce illatu dalilin annas sahira shi bokan ya kunu kadu wakala shaitanin minal jin yakan faru wani lokaci ya wakilta wani shaitanin aljani bi hirasatil hijab da kiyaye wannan layun na tsari da aka bashi falau fakkal hijab la fasada sihir falau fakkal hijab da wannan mara lafiyan zai cire wannan hular ko ya cire wannan falmaratin ko ya cire wannan singiletin ta ciki musamman akwai aljanin da aka sa shi ya kula da wannan a wannan gurin aka ajiye shi ko da yaushe baya zuwa ko ina yana nan to da mara lafiya za a yi sa'a ya cire wannan ko ya kwance wannan layar ko ya bude ta to sihirin da tsafin da aka yi zai iya lalacewa wala uqibal jinni min qibal sahir kuma idan har aljanin yayi sakaci mutum ya kwance wannan layar ko ya rabu da wannan ainihin abin da aka ce masa na tsari din to shi wato shi kansa bokan zai iya yi wa wannan aljanin hukuba za mu karanta wata gaba akwai aljanin da akwai bokan da in ya tashi wajen shugabannin yake zuwa ya yi musu biyayya ya yi duk shirkar da za su sa shi su kuma za su ba shi ƙananan aljanu su je su hore masa su cewa duk abin da yake so na raba tsakanin wane da wane ko ɗauko masa a dinga sato mai wani abu ko wani abu mai kama da haka an wakilta wani ko da yaushe duk abin da aka sa shi yi kuma inda wannan aljanin zai kangare ko ya ƙi to shi bokan zai iya kai shi kara wajen wannan shugaban aljanun kuma za a iya sa shi a kurkuku za a iya masa ukuba ta ban mamaki kamar yadda malam duk zai bamu misali a gaba to da haka in bokan wato in shi aljanin nan shedanin aljanin yayi sake wannan wanda aka yi wa wannan layar ko aka yi masa wannan din ya kwance wannan sihirin to shi bokan zai iya azabtar yayi wa ukuba ga shi wannan ainihin wato shedanin aljanin kazalika liyata'akkada الساهر من أن ساهرا لن يبطل ما جعله من سهر في حجابه كذلك هروا يوم ليتأكد الساهر dan shi wannan bokan da ya wannan aikin ya tabbatar min cewa anna sahiran wani bokan daban ba shi ba lan yubtila ba zai iya lalata ma ja'alahu abin da ya sa ba min sihirin na wannan sihirin fi hijabi a wannan tsarin da aka ba wanda ya sa wannan shi ne dalilin da aka ce kar ya kuskura ko da yaushe ya zama in zai shiga ban daki in zai kwanta in zai tafi kasuwa in zai yi tafiya in zai kwanta tare da iyalinsa kar ya cire wannan in mace ce a ce ko kitso za ta laye tana cikin kanta ana kwance kan aka gama kitson ai maza maza a mayar an riga an gaya mata wannan wani kuma an kambu aka sa masa wani kuma guru aka aka aka sa masa anan an ce kai ya kwance shi to daga ciki wayannan illolin guda biyu shi yasa boka yake sanyawa wanda ya je wajen sa waɗannan sharuɗa din da haka duk wanda kaga ya fara maka irin wannan ba wani bayani in dai kana da raboto ka daina zuwa wajen sa boka ne na bakwai amruhu lil marid an ya atazilan nasa muddatin muayyana idan mutum ya je wajen wani mai magani sai wannan mai maganin ya umarci mara lafiyar an ya atazilan nasu yace ya kaurace wa mutane muddatan muayyana wasu kwanaki ayyanannu yace daga nan zuwa kamar kwana uku ko sati dai ka daina shiga cikin mutane wannan aikin da aka ake so a yi ba a son shiga cikin jama'a ga wani mai za a baka ko wani turare da zaka dinga yi ba a son ka shiga da haka ka kaurace wa mutane tsawon kwana uku ko kwana bakwai ko kwana wasu kwanaki ababen ayyana fi gurfatin muzlima kuma a ce mutum ya samu ɗaki mai duhu ya dinga zama a ciki ɗakin da la ya dukulu ha nuru biya isham wato hasken kyallin rana ma baya shigowa cikin ɗakin wa huwa ma yusammihi al'amma alhajabatu shine wanda mutane gaba gari amawa suke kiran irin wannan ɗakin alhajaba to duk wanda ya sa wa mara lafiya ko ya gaya wa mutum irin wannan sharaɗin shi ma boka ne ka gane duk wanda ya ce ka daina shiga cikin mutane wannan aikin naka har sai an gama shi zaka dawo ka shiga cikin mutane ka daina zama cikin mutane ko ka dinga zama guri mai duhu to wannan shi ma yana alamta ma cewa shi boka ne ya amuru bi zalika shi wannan bokan yana umarnin wannan mara lafiyar ko wanda ya je neman bukata wajensa da yin haka istirda'an lil jinn من التشبه بهم في محبة المكوث في الظلمات wai shi bokan yana yin wannan ya bada wannan irin sharaɗin don ya gamsar da shi shaiɗanin aljanin da suke tare na kamanceceniya da su shaiɗanin aljanu fi mahabbatul mukusi na irin yadda suke ƙaunar zama fi zulumati cikin duhu kamar yadda suna son zama cikin duhu to aikin sai a ce ba zai yi ba kai ma sai mutum ya shiga cikin wani ɗaki wanda ba haske ba akwai duhu a ciki tsawon wannan lokacin ya kaurace mutane kuma ya dinga zama a guri mai duhu li'annaha ramzun li bughdi nuril haq menene dalilin da zai sa a ce sai mutum ya shiga wani guri mai duhu na farko saboda shaidanun aljanu su kansu sun fi son guri mai duhu sannan kuma wannan alama ce da take nuna kin haske irin na gaskiya boka ya yi nesa da haske na alkur'ani ko hasken sunna ya yi nesa da haske na gaskiya ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wallazi na kafaru waɗanda suka kafurta auliya ugumu tsagut majikunta al'amarinsu waliyansu su ne a tsagut wato tsagutu yukhrijunahum suna fitar da su minan nur daga haske ila zulumat zuwa dubbai da haka daga cikin hanyar da za a raba mutum da tafarkin daidai shine a a ce ya daina zama cikin haske ya dinga zama cikin duhu dan yayi tarayya da su shedanin aljanun wajen san duhu to duk wanda kaji shi ma yayi maka irin wannan to boka ne alama ta takwas ahyanan yatlubu min al-marid wani lokaci shi wannan wanda aka je wajensa yakan nemi mara lafiya Allah ya masa ma'an ya ce kada ya kuskura ya taɓa ruwa da sunan alwala ko wankan janaba limuddatin tsawon wasu lokuta ta kunu galiban wanda mafi yawan lokuta kwanakin da ake bashi sukan zama arba'ina yauman kwana arba'in a ce mutum kwana arba'in kai ya taɓa ruwa kaga ba maganar sallah ba dai uzurin da zai sa in mutum ya ce to sai zai yi sallah to sai dai in ya dinga sallah ba to dama kaga abin da suke so kenan na farko kaga mutum ya sallah ba alwala haka kawai to kaga magana Abdurrahman al-Aqdari ta dawo kansa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir ina fata an gane kuma dama wannan shine hadafin da haka za a shartanta wa mara lafiya ko wanda ya je neman bukata cewa kada ya taba ruwa tsawon wasu kwanaki musamman sun fi cewa kwana arba'in sai ga mutum kwana arba'in zai iya dama taba ruwan yana nufin kar ya alwala kada ya wankan tsarki in ya in ya same shi aw ya ba'a fi unuqihi saliban ko kuma ya ce sai ya sa cross a wuyan alama ce ta shi aljanin da suke suke mu'amala da bokan kirista ne sharadin ya ce cross a ce kwarai kwa ya sanya masa ya ce sai ya sa cross a wuyansa wa hadhihi alama wannan alamar cewa boka ya sa wa mai wanda ya je wajensa bukatar sharadin sai ya sa cross tadullu ala anna shaytan aljin dalili ne da ke nuna wannan shaytanin aljanin allazi yakhdumu sahira wanda yake yi wa wannan bokan hidima nasaraniyan ba nasari ne fa in kana aduwan lin nasaraniya idan mara lafiyan aka fahimci ya tsani kiristoci abokin adawarsu ne a marahu to sai bokan ya ce to shikenan in ya ga ma- wato mara lafiya ya ki ya sa ko ya ki ya fice jiki akan zai sa wannan cross din to sai ya umarce shi an yaji ala saliba munakkasan to ya sanya cross din upside down yanda ba za a gane cross bane ya jirkita shi wajen sawar na farko kenan shine munakkasan upside down na sama ya koma kasa kasa ya koma sama au ma'aqufan ko a lankwashe shi mutakassiran a ɗan kakkarya shi yadda zai ɗan tashi daga cross sack a lankwashe wannan eh, abin nan ɗin da ya raba haka kowanne can wannan guda hudun a ɗan lankwashe shi haka ya kalli wani guri yadda in wani ma ya gani ba zai ga kamar ya ɗan yi kama da cross ba an ɗan yi makwaskwari ba an canza shi daga cross sai a bokan ya ce to tun da wancan ɗin kamar an sa mutane za su ga kamar ya aka yi kasa cross to sai a ce mutum ya yi wa cross ɗin irin wannan dabarar ya sa shi a haka ka koma can kasa labba ta daya wa zalika to me yasa bokai kan umarci mara lafiya kada ya taba ruwa tsawon wasu kwanaki li yabqa al maridu naj- najisan wa zalika li yabqa al maridu najisan najisan abin da yasa haka wai dan ainihin wato mara lafiya ya ci gaba da zama da najasa kwana arba'in kaga dole zai yi bayan gari zai yi bawali zai janaba za ta iya kama shi an ce kai ya taba ruwa tsawon kwana arba'in so ake wannan najasar ita aljanun suke so mutum ya dinga zama da ita to kuma da wannan umarnin in ya cika shi ne bukatar da yake nema a wajen boka za ta bi wata tamakkanu shayatinul jin to wannan rashin tsarkin da zama cikin najasa shi kan ba da dama ga shaidanun aljanun mina likitirabi min na ƙara samun kusanci da shi wannan mara lafiyan ko shi wannan mai bukata to da zarar ku shaidanu sun samu kusanci da mutum kaga an al'amari ya lalace wa masihi kuma shi zai ba su damar su dinga samun damar taɓa shi bal rubbama talabbasat bihi yace kai wani lokaci ma za su iya shiga jikinsa kawai su cakuɗa da jikinsa kawai shikenan saboda dama abin da ke ba wa ɗan adam kariya akwai irin su alwala zama da tsarki ainihin wato azkar da sauransu to mutum ya kama layin da duk ya rabu da waɗannan da haka aljanu za su ƙara kusantar mutum za su samu damar ɗan taɓa shi ko da fashiyal taɓawa ne wani lokaci taɓa shi ka gan shi ya ɗan yi wani abu na daidai wani lokacin wani lokaci ma su shiga cikin jikinsa kawai suna tare da shi ko da yaushe wal iyazu billah wannan game da cewa kada mutum ya taɓa ruwa tsawon wasu kwanaki kenan amma tankisu salib amma game da sanya cross in ba zai samu ba yanda yake a ce kaɗan canza masa yanayi wajen sa shi ya zama upside down sama ya koma ƙasa ko ƙasa ya koma sama au aqafihi ko kuma lallan kwasa shi cross din faliqa ilkinaya nikaya bin nasara wai domin nuna fin ƙarfi ga su ainihin wato kiristoci walil talbis alaihim fi anin wahidin da kuma rikirkita su a lokaci daya wannan wata dabara ce ta boka dan lallankwasa shi su za su dauka dai ka sa cross nan kuma an kisawa irin yadda suke so din dan kai musulmi ne da haka addinin ka bai da ka sa ba akwai alamun cewa musulunci ya fi kiristancin karfi su kuma can bokayen ko kuma su aljanun an sa don haka za a rikirkita su a lokaci guda gashi an sa shi amma ba irin yadda yake ba wa zalika bi ihanihim wannan ana yi musu haka ne dan rudar da su anna dinat anna diyanatahum cewa addinin su bil i'tiqadi bis sulubi addinin su na kudurcewa da tasirin cross hiya sahiha shine ingantaccen addini ma'ana kamar wani neman hanya ce ta neman shiga shi bokan ya gane aljanun da yake aiki da shi kirista ne to dan ya ƙara samun gindin zama ga wannan aljanin sai shi kuma cikin sharuɗa ya ce sai mutum ya sa cross kaga da zarar an sa mutum ya sa cross shi aljanin an kuma yi masa wani aikin cikin abin da ya yi itikadi ya yadda da shi na cross gashi an sa mara lafiya ya sa ko da yake mara lafiya ya ki ya sa shi yanda yake to an ce dan yi masa wata kuskure ma ya dan lallan kwasa shi ya kaza kaga a lokaci guda an rutsar da shi kansa aljanin cewa gare a yaga an sa cross ko da yake ba cikakken cross bane domin an lankwasa shi an masa kaza an masa kaza duk dan a gamsar da shi kansa ainihin shaidanin aljani din cewa addinin sa na imani da cross din nan gaskiya ne fala yufariquna ha dan haka ba za su iya rabuwa ba da wannan cross din wannan daga cikin alamar gane boka kenan in ya ce to wannan maganin fa an za a yi amfani da shi ba a taɓa ruwa tsawon awa kaza ko tsawon kwana kaza boka ne na tara i'ta'uhu al-marida ashiya'a yadfinuha fil ard duk lokacin da mutum ya je wajen wani ko neman taimako da sunan neman taimako akan wata bukata ko rashin lafiya yana neman waraka sai ya je wajen wani sai wannan ya ba wa mara lafiyan ko shi mai bukatar ashiya a ya ba shi wasu abubuwa ya difinu ha ya ce je binne su fil abdi a cikin ƙasa shi ma boka ne in ya ce ga wannan aje ka samu hanya mai kusurwa hudu an fahimta ko hanyar da take mai kusurwa ɗaya ko kaza ko kaza ko gidan tururuwa ko wajen gindin tumfafiya ka je ka tona ko kabari ka je ka tona ka binne wannan boka ne gane kawai boka ne wannan koma lamba ta biyu wa zalika li tamkini shaytanil jinni min hirasati hadhihi al-ashiya abin da yasa aka ce wa mara lafiya ya je wani guri da aka ayyana masa ya binne wannan sihirin an fahimta ko li tamkini shaytanil jin domin shaytanin aljanin ya samu dama min hirasati hadhihi al-ashiya na wato tsaro da gadin waɗannan abubuwan tunda an ce a ga gurin da suke to shi kuma bokan shi zai dinga zuwa aikinsa kenan ya zauna a wannan gurin dan haka abubuwan dan haka zai ta faɗa da duk wanda ya matso kusa da gurin ko ya nemi ya taɓa gurin dan haka yana nan shi gurin da aka je aka binne wannan tsafin to shi kuma nan bokan wato alshetanin aljanin nan zai je ya dinga kula da shi shi yasa sai a ayyana masa cewa ya je wani guri ya binne wani abu da shi bokan ya bashi wannan shi ma a bawa mara lafiya wani abu a ce je binne alama ce ta wanda ya kaje wajen sa boka ne na goma cikin alamomin gane bokaye da matsafa yu'dihi ahyanan awraqan wani lokaci sai ya bashi ainihin wasu takardu ya hariku ha ya ce ya kone su wa ya tabakkaru bi ya hayaki da su sai a bashi wasu takardu haka ko da wasu rubutu a ciki a ce ya je ya samu kasko ya ɗebo garo shi ya cinna musu wuta kuma ya lulluba wannan hayakin da za wato zai dinga tashi daga wannan takardun da aka bashi ya zama ya shiga jikinsa duk lokacin da aka ba mutum wasu takardu aka ce je ya hayaki da su wala yace shi ma wannan alama ce ta cewa wannan wanda aka je wajen sa boka ne a koma lamba ta uku yace wa hiya tahwi azaima shirkiya kuma za ga irin wannan takardun sun kunshi surkulla ne irin na shirka aw ma fi istihza'un bi shay'in min ad-din ko ma a cikin da zaka warware kaga akwai wani abu na izgilanci ga addini ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki domin abin da bokan ko shedanin aljarun suke so shine a ci mutuncin addini kuma a ba mutum a ce ya je yayi hayaki da wannan abu kaga kullun yana ƙara samun kusanci ne da su yana ƙara nisantar Allah subhanahu wataala wal iyazu billah alama ta goma sha ɗaya ikhbaruhul marida ya dinga ba wa mara lafiya labari a hayanan wani lokaci bismihi wasu mi baladihi da mutum ya zo sai kawai bokan ya faɗi sunansa ya faɗi sunan garinsu wa mushkilati wani lokaci ma ya faɗi irin matsalarsa al'udal in cuta ce an ci ta kici ta cinyewa an je asibiti an yi gwaje-gwaje an ce ba ga komai ba irin wannan cutar kuma shi kadai ya kasa bacci ya yi kaza ya kaza yana zuwa sai ce ai kaza ne matsalar ba mutum yana jin kaza bai ce eh kana jin kaza kana jin kaza eh da kaza da kaza da kaza da kaza eh kaza ne yake damun ka ko ba haka bane sai ga mutum haka ne kai baka taba zuwa wajen mutumin nan baka taba ganin sa ba amma mutum yana zuwa ya ce ne kila ya faɗi sunan mutum ya faɗi sunan ainihin kila mahaifiyarsa kila ma ya faɗi sunan unguwarsu ko garin da yake kuma ya faɗi matsalarsa kamar yadda na gaya muku yarinyar da muka yi karatu wani sati lokacin muna wannan karatun na sit nan tafa tafa bayan an tashi daga karatu tana zuwa bakin titin nan kawai ne biyu ta abota ina jin labarin labarin kaga cikin abin da ya gaya mata tana fama da wata chronic rashin lafiya ya faɗa mata kuma ba kina da matsala iri kaza ba kuma tun kina yarinya wanda ya ce ta tofa yawo tana tofa sai ga yawon ya da ta gan shi a nan so saboda haka daga ciki akwai irin wannan ba a taɓa zuwa wajen mutum ba ba wata hulɗar ta haɗa ko a ina zai san sunanka a ina zai san sunan unguwar da ka zo ba gaya masa ake ba a ina kai baka zauna wannan shine haƙoƙi ta farko a ina ya san cewa larura iri kaza ce take damu mutum allati ja'a yanshudu hallaha hallallaha ya kuma gaya masa irin matsalarsa mai wahalar sha'ani al'uban kenan mai in cuta ce mai wahalar magani allati ja'a wadda shi mara lafiyan ya zo yanshudu yake neman hallallaha warware ta to sai malam a rakam na hudu ce ya tawakhas sahiru bi zalika shi boka yakan kulla abota da irin wannan da ba da labarin sunan mutum da matsalolinsa dinnan yana kulla alaka da sunan li'iqa'i almahaba dan ya jefa farjini da tsoro fi kalbil marid cikin zuciyar mara lafiya shi sa na gaya muku ana wannan kawai sai ga mutum duk abin da ya same shi ya ya gaya ya riga ya tsorata da shi saboda mutum ne baka san shi ba ya faɗi sunanka bai san jarin ka ne kare a bashi ake bunka bai sani ba ma ya baka labari to sai ga mutum ya tsinke da al'amari ya ce sai ga mutum ya zama ma wato ya tasirantu sosai har ma yanzu yana bada labari ka lalle malam ma wannan malamin malami ne ina zuwa fa ya faɗi kaza ya ce kaza ya ce kaza ban ce kawai mutum matsalolin da na je da su ko mutum ya je da su ya sani ya fara wa atiqadihi bi qudratihi al-bahira kuma abinda dama yake so ya jefa wa mara lafiya ko wanda ya je wajen sa bukata ya kudurce irin cikakken iko da yake da shi mai mai girma ya dinga jin cewa wannan bokan shi kadai zai iya washare masa dukkan matsalolinsa da damuwarsa ya yadda da wannan duk abin da ya same shi ko ya kira ma wannan din a waya ko nan da nan ya hau abin hawa ga ya tafi gurin wa inna ma huwa ikhbarun min shaytan sahir wannan ba wani abu bane ba wai bokan bane ya sani labari ne daga shi shaytanin aljanin da shi bokan suke mu'amala tare amma arafahu min hali hadha almarid game da abin da shi wannan shaytanin aljanin ya sani game da halin wannan mara lafiya to shine sai kwashe abin sai ya gaya wa shi bokan shi kuma bokan da mutum ya zo sai dinga gaya masa sunan ka kaza da guri kaza ka zo kana da matsala iri kaza sai mutum ya dauka bokan wannan ita ma alama ce da ake gane bokaye alama ta goma sha biyu kad ya katubu lil marid nau'an akara min al hijab zai iya rubuta wa mara lafiya wani nau'in na wani nau'in daban min al hijab na tsari wa huwa waraqatun shine wata takarda ya rubuta masa wata takarda fiha a cikin takardar hurufun muqatta'a akwai harufa yankakku aw yaktubu hadhihi al-huruf ko kuma ya rubuta masa waɗannan harufan fi dabakin a cikin wani kamar faranti min al-khazf al-abyad na kamar wato farin kasko irin wanda ake yi na ka sai yin zan ce da Hausa ba akwai wanda ake irin wanda ake irin su abin da nan miras ya suna wannan abin na'am an gane da yin abin da nake fara wanda suke yin irin kayan da mata suke yin kwalliya da da su suke jere da su wannan miras din to ai za ka ga wani farin abin nan ne kamar kamar tayil haka kamar ruwan abin to ban san dai yadda zan ce masa wadai shine al-khazz al-abyad faranti mai wanda aka yi shi da irin wannan alhazul abiyar din to a ciki za a rubuta ainihin wato wasu haruffa a cikin wannan abin din wa ya amuru almarid sai shi bokan ya umarci wannan mara lafiyar bi izabatihi bima ya ce ya zuba ruwa ya narka wannan rubutun bima inda ruwa ma'ana rubutun tunda a cikin wannan dan kaskon aka yi a dora shi akan wuta a narkar da shi bi ma'in ko kuma a zuba ruwa a kai a yi dilutin din wannan ainihin wato rubutun da aka yi sun mashurbihi sannan mutum ya sha na fata an gane kamar yadda za ga wani lokaci sai ga wani sai gan shi da rubutun da kasan ana yi a allo ba allo za a yi sai ga an kawo gilas ko wani mudubi fakace ce sai ga ana ta rubutu a kai in ka kula da wayannan masu irin sumbun da waye suna irin wannan me yasa ba a rubuta in qur'ani ne me ya hana a rubuta shi a allo amma kana kallo qur'anin ne amma an ki rubuta kuma ga allunan nan duk malamin yana da su shi dan tsubbin amma ba zai a allo ba shi wannan tsirin da siddabarin shi kuma akan glass ake madubi sosai ga mutum da fakataccen madubi yana rubutu a ciki mala yace wa zalika kai ta khalada tilkal dalasum dakhila dakhilata badnil marad marid yace abin da yasa bokaye suke yin haka wai dan wannan dalasuman waɗannan surkullan su cakuɗa su shiga cikin jikin wannan mara lafiya wa tajri majra dam fi uruqi su dinga yawo a jikinsa irin yawon wato magudanar jini fa yatamakkanu shaytanu bi zalika min an yajri biha to wannan kuma kamar wata kofa ce ake shedan yake so ya shiga cikin jikin mutum to sai a bashi wannan da zarar mutum yayi wannan to kamar ya ba da dama shedan shedanin ya shiga cikin jikinsa da haka sai ya shiga cikin jikin mutum ya dinga yawo a jikinsa kamar yadda jini yake yawo a jikin mutum duk wa'annan illoli ne masu tarin yawa da ake gane boka ya malai yake ta faɗa maka na sha uku a tahaddusu a hayanan ma a shikasin gairi manzurina fil majlis wani lokaci kuma ka ji shi bokan yana ta tattaunawa yana ta hira da wasu mutane waɗanda ba a ganin su a gurin kuma ga sautuka mutum yana ji ana ta wani maganganu haka kuma shi shi kaɗai ke zaune a gurin ba kowa fa ya dulubu min humus samaha sai ka ji shi bokan yana musu magiya waɗannan wanda suke hirar tare yana neman su ba shi dama wal izna bil aun su ba shi izinin taimakawa wannan mara lafiyan ko wannan mai matsalar da ya zo wajensa tattaunawar da suke kenan kamar yana godo ne yana neman wato yana yana neman su ba shi dama zai taimaki wannan wa yusarrihu lahum bi anna al marida ma ata illa wa huwa muhibbun lahum har ma ya dinga yi musu bayani su wa'annan sautukan cewa wannan mara lafiyan da yazo masoyin su ne mutum yana zaune ana ana wannan da haka shi bokan zai dinga zai dinga maganganu da wa'ancan mutanen da kai baka ganin su ko shi wanda ya je wajen bokan baya ganin su da haka sai kuma ya dinga nuna cewa wannan mutumin ai masoyinsu ne da haka yana son su bashi dama don ya taimake shi muqinun bi qudratihim kuma ya yadda da irin ikon su wannan mara lafiyan ko wanda ya zo dinnan ya yadda da ikon su waɗannan wayanda ba a ganin su ake jin sautin su da haka a ƙarƙashin haka shi bokan yana neman alfarma a wajen su waɗannan sautukan da shi mara lafiya yake ji da su ba da dama ya taimaki wannan mara lafiya a koma can ƙasa ya ce wa yi hakiku sahiru bi zalika matsala baini lahu boka yana ƙoƙarin tabbatar da wasu abubuwa guda biyu da yake nema da yin wannan surutun da zaka dinga jin yana yi da wasu mutane ko da wasu sautukan daban akwai wasu abubuwa guda biyu da bokan yake so ya tabbatar na farko al'awwal na farko ihamul marid rudar da shi mara lafiya bi qudratihi ala ru'yati ma la yarahu saboda yana rudar da mara lafiyan ashe shi wannan bokan yana ganin abin da shi mara lafiyan baya gani gashi ana zaune shi wato aljanna bokan yana ta magana da wasu mutane kila yana ta wani kyakkyafta ido ma kila ya kafa ido a wani guri yana ta kallon gurin kuma ga sautuka yana magana ana bashi amsa to kaga an rudar da mara lafiya cewa lalle wannan wanda aka zo wajensa na musamman ne domin gashi shi yana magana da wasu mutane da shi baya ganin su shi mara lafiya wasani na biyu istirda'u shaytan alhadir wato kokarin gamsar da wannan shaydanin aljanin da ya halarto yanzu gurin والعياذ بالله بتقديم الولاء والمحبة والإذعان له تهنير قباتر دا جئنتا دا سويا دا كما ميكا ويان شي ونن بوكا لهوغا ونن الجنن دا حالرتو نعوذ بالله السميع العليم مما يفعلون قال يتي منا نيمان ترن الله ميجي كما مثني dangane da abin da irin waɗannan bokayen suke aikata. Haza, ma da ce wannan kenan, wa inna tsara'iƙa sahara lalle hanyoyin bokaye da suke bi na bokanci takadu latan hasiru ba za su kirgu ba suna nan da yawa Allahumma inna na'udhu bika min kaidil fujjar ya Allah muna neman tsarin ka daga makircin fajirai wa dara'iqil ashrar ya Allah ka tsare mu daga hanyoyin ashararai wa dawariqil layl wan nahar da abin da zai faru na bala'i ko rashin jin daɗi ya afko mana da daddare ko da rana illa ɗarikan sai fa abin da zai afko mana ya ɗurku ya zo bi khairin da alheri ya rahman ya ubangiji mai rahama wannan a karkashin wani hadisi ne wanda gashi can a lamba ta ɗaya a lamba ta biyu a koma can kasa ce haza juz'un min hadisin wannan wani yanki ne wa ɗariƙun laili wan nahar illa ɗarikan ya ɗurku bi khairin ya rahman wannan wani yanki ne min hadisin na wani hadisi da a fihi nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a cikin wannan hadisin kamar yadda wasu suka ce wasu aljanu ne suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su kuma akwai wuta a hannun sa harshen wuta ashe so yayi ya zo ya yaba ta a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan mala'ika jibril sai ya sauka ya gaya masa yace kai karanta wannan addu'a da zamu karanta yana karanta aka kifar da shi wancan ainihin wanda ya doso shi to shine yake cewa da afihin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a cikin wannan hadisin bi qaulihi da fadin sa a'udhu bi wajhi llahil karim ina neman tsari da fuskar Allah mai girma wa bi kalimati llahi tamma kuma da kalmomin Allah cikakku allati waɗanda la yujawizu gunna barron wala fajirun babu wani mutumin kirki da ya isa ya ƙetare ayo kalmomin Allah wala fajirun ballantana kuma fajiri min sharri ma yanzilu daga sharrin duk abin da ke sauka minas sama'i daga sama kaman tsawa kaman ambaliyar ruwan sama shine ainihin wato minal uqubati kasawa'iq wal amtar minal a'mali sayyi'a ina fatan gani yake cewa wa sharri ma ya'ruju fiha da kuma sharrin ma ya arudu abinda yake hauhawa fiha ya yi sama na miyagun ayyuka shi ma muna neman tsari shi ne al'amalu sayya wa sharri ma zara'a da sharrin duk abin da ubangiji ya halitta fil ardi a ban ƙasa wa sharri ma ya minha da kuma sharrin abin da ke fitowa daga cikin ƙasa na ƙwari irin na ƙasa da irin dabbobi masu cizo ko masu dafi. Wa min fitanin lail kuma muna Allah manzo Allah ya ce ina neman tsarin Allah daga fitintunin da suke faruwa da daddare wannan har da kuma wanda suke faruwa da rana. Wa min dawarikin laili wannan har da irin abin da yake afkowa mutum cikin dare barayi ne a'a wasu miyagu ne a'a wasu aljanu ne miyagu a wasu dabbobi ne dukkan abin da yake afkowa mutum ko kuma ya zo masa a bacci ya firgita mutum ya hana shi bacci ya hana shi nutsuwa ko wata rashin lafiya da za ta zo ta lullube mutum da an kwanta bacci shi ya kasa bacci duk yana daga cikin tsawari kullai ceto da waɗannan abubuwan da za su afkowa mutum cikin dare wannan har da rana illa tsarikan sai dai abin da zai zo ya afko ya tsoruku bi khairin da zai kwankwasa kofa ya shigo mana da alkhairi ya rahman akhrajahu malik fil muwatta mursalan an yahya bin sa'id radiyallahu anhu kitabu shi'r babu ma yu'mar bihi min at-ta'awud bi raqam 10 wa qad akhrajahu ahmad mawsulan fi musnad al-makkiyin min hadith abd الرحمن bin khumbush radiyallahu anhu hadisi mai lamba ta 10500 da talatin da tara. To waɗannan malam ce kaɗan kenan daga cikin alamomin da in Allah ya sa mutum yana da rabo, to zai iya gane bokaye cikin sauƙi. Da mutum ya ga ɗaya daga cikin alamomin da haka a kiyaye su a rike su, da mutum ya ga wannan ba shi ba ma ya hana wani nasa mu'amala da mutanen da suke da irin wannan sifa ɗin. Hukumar zahabi ila saharati wal munajjimin. To ina hukuncin zuwa wajen bokaye walmunajjimin da kuma masu bugun taurari ko masu ainihin wato hulɗa da taurari i'lam ayyuhal muslim ka sani ya kai musulmi annahu la yajuzu lil muslim baya halatta ga musulmi an yadhhaba ila saharati yaje wajen bokaye da kowace irin matsala da kowace irin damuwa da kuma kowace irin manufa da nufin cewa an samu waraka a tuba akwai hadari mai yawa mutum ya iya zuwa a hanyar ta dawowa ya hadari ko kuma ya mutu da haka mutum yake yayi zuwa wajen su wal munajjimin da kuma al munajjimin al munajjimin sune alladhina yastadilluna bin nujum ala al hawadith al ardiyya sune waɗanda ko da yaushe suna yin wato izina da kuma kafa hujja ta hanyar taurari da ba da labarin abin da yake faruwa ko zai dinga faruwa a bayan ƙasa. Yastadilluna bil harakatil falakiyya suna kafa hujja da motsi da karkadawa da jujjuyawar falaki na taurari a sama ala hawadithil ardiya akan abubuwan da suke da suke faruwa a ƙasa ma'ana suna ganin duk abin da ke faruwa a bayan ƙasa a cikin halittar Allah na jawo alheri ko sharri ko ainihin wato a saukar ruwan sama ko abin da zai amfanar ko abin da zai cutar to duk suna ganin yana da alaka da jujjuyawar taurari din aka wayanda suka yi imani da taurari su da nan suke suna ganin taurari suna da wani tasiri wajen abubuwan da suke faruwa a duniya waman ilaihim ba wai waman da duk wanda ilaihim zai kai shi zuwa wajensu min ajali amri sihir da niyyar al'amarin da ya shafi sihiri ko bokanci watan jim ko kuma ainihin wato taurari lima rawahu al-bukhari saboda abinda imam al-bukhari ya rawaito wa muslim da muslim an abi hurairah radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci wasu manya-manyan laifuffuka guda bakwai masu halakarwa ashirku billah shirka da Allah wa sihir da tsafi faja'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adh-dhahaba ila sahara kaga anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zuwa wajen bokaye min jumlatil muhlikati lidh-dhahib suna daga cikin abin da ke halakar da me zuwa wajen وروى مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما مسلم يا روتو حديثي daga wata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tace man ata arrafan man ata arrafan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man ata arrafan duk wanda ya je wajen boka fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu lam tuqballahu ba za a lam tuqballahu salatun ba za a karɓi sallarsa ba arba'ina yauman kwana arba'in wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi wani abu lam tuqbal lahu salatun ba za a karɓi sallarsa ba arba'ina yauman kwana arba'in wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da talatin wala arrafu abin wanda ake kira da arraf wanda annabi ya ce man ata arrafan yashmalul munajjima wal kahina ya kunshi al munajjim mai ta'ammuli da taurari wal kahina da boka inda ba'd al ulama a wajen wasu malamai wal munajjimu as-sahir shi ko me yin abin nan ɗin taurari ya cike ta'ammuli da taurari to shi kuma as-sahiru shi ma boka ne wa qad afada al-hadith anna man zahaba wasu ala sahira wannan hadisin ya fa'idantar da mu cewa duk wanda ya je wajen boka ya tambaye shi lam tuqballahu salatun ba za a karɓi sallarsa ba arba'ina yawman kwana arba'in wa anna wa amma law saddaqahu amma da zai gaskata bokan wannan fa bai gaskata shi ba kawai ya dai je kila kuma daga baya aka ce ya gano boka ne ko kuma da ya je din kuma da ya dawo Allah ta'ala ya kimsa masa ya ga cewa ba zai amfani da abin da bokan ya gaya masa ba amma dai ya tambaye shi to wannan shine ba za a karɓi sallar sa wata kwana arba'in amma wanda ya je wajen bokan kuma ya gaskata bokan abin akan abin da bokan ya ce faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man ataka hinan duk wanda ya je wajen ɗan boka fasaddaqahu ya gaskata shi bima ya qul game da abin da wannan bokan ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas karkai wani kokonto ya kafurce wa abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da kullum kullum masallacin unguwarku a hannunsa yake shi yake buɗe masallaci ya kiran sallah kila ma shine limamin duk wanda ya je wajen boka ya gaskata bokan akan abin da bokan ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa masa ya kafurce wa duk abin da allah ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sallarsa ta burge ka kada ainihin wato shigansa sahun gaba ko karatunsa ko wani abu da yake yi na addini ya kayatar da kai dan ya riga ya sauka da kan layi Allah ya tsare wannan hadisi imamu Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 3904 imamu Tirmidhi hadisi na 135 Ibn Majah hadisi na 639 bi sanadin sahihin رواه الأربعة والحاكم وأحمد والبيهقي وقد جاء من حديث من حديث جابر يا زوج حديث جابر عند البزار رواية بزار وغيره وغيره دوننسا آه من رواية آه وقد جاء من حديث جابر عند البزار وغيره وجاء موقوفا sannan har wa yau hadisin ya zo mawqufi a ibn mas'ud wato ga abdullahi dan mas'ud inda abi ya'la a wajen abi ya'la faman saddaka saharata duk wanda ya gaskata bokaye wal munajjimin da masu ilimin taurari waɗanda suke yin duba da taurari faqad kafara bima unzila ala muhammadin ya kafirce wa abinda aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min hadisi abi musa radiyallahu an a hadisin abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihir ba zai shiga aljanna ba sam wane ne mudminu khamrin mai dimantar shan giya wala mu'minun bisihir haka ko wanda ya zama yana yin imani da bokanci ko tsafi waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba wannan hadisin shi ma hadisi ne hasan an ce lokaci yayi insha Allah sai mu mun zo kan gaba sai mu tashi al-faslul khamis ko abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko sun tubar harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya tsare al'umman musulmi daga zuwa wajen ainihin wato waɗannan kazaman mutane Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mu daga sharrin su da ire-iren su amin